بسم الله الرحمن الرحيم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلكه اليم بالساحل فليلكه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan rana a kuma cikin wannan zawiya mai albarka na maulan musheman ɗan umma Allah ya ƙara masa rama a cikin garin bauchi a kan titin malam goje yau muna rana ta a laraba sha tara ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da a ashirin ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alayhi salamu muna nan a cikin suratu tahi aya ta 38 Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da gaya mana kissan annabi musa alayhi salamu Allah yana gaya mana cewa a niƙzifihi fitabuti fakzifihi filyammi falilki filyammu bisahili ya kuzu aduwulli wa aduwulla wa alƙaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini Allah yana ci gaba da gaya mana hikayen nan na annabi Musa Allah ya kawo hikayoyin da yawa a cikin alƙur'ani yanda aka yi annabi Musa lokacin na ƙarami da yanda Allah ya masa wahayi da bagwarmayan da suka yi da fir'auna kamar yadda Allah ya kawo suratul arabi ya kawo cikin suratul shu'ara'i ya kawo cikin suratul kasasi ya kawo a cikin suratul namli ya kawo a cikin wato surori da yawa Allah ya kawo wayannan hikayoyi domin abubuwa karatu daban-daban da ke cikinsa to anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana yadda jiya Allah yake faɗa cewa ai annabi Musa da ya roƙi a sanya masa wato annaba haruna ya zama wazirinsa wajalli wazirin mina ali haruna akhi ushdid bihi azri wa akshiruku fi amri kai nusabbihaka kasira wa naskuraka kasira innaka kunta bina basira qala qadutita su'ulaka ya musa wa laqad mananna alayka marratan ukhra Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai mun maka baiwa mun maka baiwa waki da yawa ba ma wannan wurin ba malamai suka ce sanda Allah ya kawo abubuwa guda takwas da yawa annabi Musa alayhi salam kafin ma a zo ga wannan wuri Allah ya masa abubuwa da yawa daga ciki shine an haife shi aka jefa shi a teku kuma ya yi kisa ya kashe ɗan gidan shugaban ƙasa ko mai hadi mai masa hidima Allah Ubangiji ya tserar da shi kuma Allah ya jefa soyayyarsa a kansa Allah kuma ya ce ya zaɓe shi don masa aiki abubuwa dai malamai suka ce wajen guda takwas ne Allah ya yi wa annan Musa kafin a zo wannan wajen to da Allah ya ce mun maka wayi wala qad mananna alayka maratan ukhra sai Allah ya ce anikzi fihi aka gaya wa mahaifiyansa kenan lokacin da ta haife shi wa na ila ummika ma yuhi mun yi wayi wa mahaifiyanka ya Musa ma yuha abinda muka mata wayi wasu malamai suka ce akwai ma abubuwan da Allah yayi ibhaminsa Allah ya ɓoye shi an gane bai ma faɗi me ba kamar yadda a can a cikin wato suratin najimi Allah subhanahu wataala yake cewa awa ila abdihi ma auha ya yi wa'ayi ma bawansa abin da ya masa wa'ayi ma'ana da annabi ya je isra'i ya gana da Allah to ba duka abin da suka yi da Allah ya gaya mana ba sabiya da ai sirri ai wa fi sirri asraru ko wa fi sirri asrarin daqiqin da ka'in la'ifatu a wani baiti na shehu tijani na ce a cikin sirri akwai sirrori eh ba kome ake faɗa ba kuma kowa ana ajiye shi ne iya matsayinsa to haka nan ma Allah ya ce awa ila wa awa ina ila ummika ma yuha mun yi wayi ma mahaifiyanka abinda muka mata wayi ba duka kome Allah ya bada izini ma ta faɗa ba to shine Allah subhanahu wataala an ce dama lokacin da ta haife shi ana bin gidaddaji ana yanka yara sabiya da bokaye sun gaya fir'auna da haifi yaran da dai sanadiyan tafiyan mulkinsa to da ta haife shi an ce a kan murhu ta ɗora shi lokacin da aka zo gidan ana neman sa a murhu ta ɗora shi a cikin akan wani tukunya ko ta rufe lokacin da suka shigo gidan hankalinta na tashe tana ganin da ta ɗauki ɗan ta bari shi a yanka shi gara kawai ta sa shi a cikin murhu kawai a cikin tukunya akan murhu ruwa na tafasa ta ɗora shi wani ruwa ya magace akan ruɗe ne aka ɗora shi a ciki an zai san zafin ruɗe yadda dai da mutum haka ta sa ta rufe suna gidan suna bincike tun da dama duk mace da take da ciki a lokacin to tun tana da ciki da a sa mata masu kula da ita masu tsaro na gwamnati suna lura da ita saura wata kaza ta haihu saura wata kaza kare ma ta haifi yaron ta ɓoye shi to kaga kuwa da ta haife shi kuwa suka zo ina ɗa yake ta ce lallai ta haifi yaro ina yake aka dinga neman sa aka rasa a lokacin hankalinta ya tashi suna gidan aka ce ta buɗe tukunyan sai ko ta ga abu ruwa ko mu ce ruɗe yana kan tafasa kuma yaron na ciki kaɗan bata ambata ba Allah dai ba ta iko ta danne har suka fita akan lallai dole a sa mata ido dole ta kawo wannan yaro da shauransu to shine Allah ya muka yace to ya muka mata wa'ayi muka ce an aqzi fihi an iqzi fihi ki jefa shi filiyan ni ko fitabuti kai a cikin akwati an iqzi fihi fitabuti kuma faqzi fihi filiyan ni idan kika jefa shi a cikin akwatin nan to kuma ki je ki jefa shi a cikin kogi eh ku je ki jefa shi a wannan kogi falyulki hiliyanmu shi kuma kogi dai jefa shi bisayil a gaba kaji Allah kira mace ne fa mahaifiyan annabi ake magana da ita kamar yadda ranar muke magana amma an ce annabi a aihuwansa an ga wasu annabawa sun zo suna bishara masai da amina wai ya dinga ganin maganan yayi girma ga shi nan qur'ani na gaya mana ka duba anan ma fa kalma uku aka yi da ita a niqzifi a niqzifi بالتابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساهل aka ce ki jefa shi a cikin akwati sannan kuma daga nan ki jefa shi a cikin teku sannan shi kuma teku zai jefa shi a gaba har malaman tafsiri suka ce falilki liyanmu din nan ya zo a sigan fi'ili amri amma abin da ake nufi habar ne ba wai ana magana da tekun bane ba aida da tekun ake magana ya ce shi kuma teku ya kai shi gaba to malamai suka ce a labari ne ake gaya mata ita dai ga umarnin da aka mata ta sa shi a kwaki ta jefa shi a ruwa to kuma ana gaya mata shi kuma ruwan nan zai kai shi gaba idan ya kai shi ba fa gaya mata ba fa gama wayin ba ga ce ya kusu aduhulli Allah ya ce to makiyina ko shi zai tsince shi ah to kaga wannan banda ma Allah shi wayi to wayi he ai ina malam bahaushe an yi gudun gada to an je ba shi kuma an ce kuma makiyin san wanda ake gudu kuma an ce shi dai tsince shi to Allah ne ya umri ya kusu aduwul li wa aduwul lahu kuma makiyin sa ne kuma shi dai tsince shi sai Allah ya ce wa alqaitu alai alaika ko mun jefa akan ka kuma mahabbatan soyayya minni daga gare ni wanda wannan aya ma har yan uwa almajirai ana maganin farin jini da shi eh ana tawassuli da shi ana rubutawa kuma duk wanda ya kama yi kuma tunda qur'ani ne maganan Allah ne ko eh kuma Allah ya ce ku roƙe ni dan amsa muku sabiya da kan mutun yayi Allah da ya jefa masa farin jini a tsakanin al'umma ko namiji ne shi ko mace ne ita Allah da ya jefa mata farin jini Allah da ya jefa masa farin jini kai dai babban farin jini abinda sadatin mu suke gaya mana shine ka gyara zuciyanka ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da bayin Allah wannan shine ainihin wato farin jini ka zama mai ɗabi'a masu kyau eh ka zama masu kyau wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan kai ɗabi'a da mutane da ɗabi'a mai kyau iyan da kaga mutane ka musu sallama eh kuma in sun ma kai ma ka mayar kada ka zama mai girman kai ka zama mai sakin fuska kamar yadda annabi yake faɗa ka gamu da ɗan uwanka kana mai sakin fuska gare shi wannan haƙƙi ne da musulmi wa anta laka a haka fa wajhika ilayhi munbasitan ka gamu da ɗan uwanka kana mai sakin fuska gare shi mai kyakkyawan mu'amala mai gaskiya mai amana mai haƙuri da wannan shine ainihin farin jini ko maƙiyinka ma ya rasa wajen faɗa a jikinka Allah ya sa mu cika da imani walƙaitu alaika mahabbatan mun jefa maka kuma soyayya minni daga gare ni walitusna kuma Allah ya ce na yi hakan ne na jefa soyayya na gare ka walitusna dan kuma a tarbiyyantar da kai walitusna ala aini ko dan a tarbiyyantar da kai a bisa kulana kulana shine irin abin da nake so shi da maka tarbiyya da shi to kuma hakan kuwa shi ya faru kaga kuwa a lokacin da aka jefa shi a kogi kamar yadda suratul kasasi Allah subhanahu wa ta'ala yake yake gaya mana ya cewa inna fir'auna wa hamana wa junudu ma min ma kanu yazaru wa wahayna ila ummu musa an ardi'i fa idza hibti alai fa alqihi fil yam ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا khadi'i ko Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce muka je muka ce mu mahaifiyansa ki shayar da shi a can suratul qasas kenan kaga irin karatunmu na jiya da muke faɗa ko yawa yanda Allah yake kai hikayoyin da mabambantan kalmomi kuma duka ɗaya ne kaga a suratul qasas an buɗa ne aka ce Allah ya ce anar wa awaina ila ummi anardi'i ta shayar da shi amma kuma na aka ce wa awaina ila ummi menene wa awaina ila ila ummihim ma yi ko a niƙzi fi fitabuti faƙzi fi filiyami an aka jiya muka karanta ko wawo haina iz awa haina ila umbi kama yi wa a niƙzi fi to kaga anan aka dunkula amma ta aka ce aka ce ta shayar da shi amma fa iza kifti in kin ji tsoro to fa alqihi filiyami ki jefa shi in kina ganin fara kina ganin a wurin ki wani abu da ya same shi to jefa shi a cikin teku wala ta kafi kuma wala ta zai aka ce kar ta ji tsoro kar ta yi bakin ciki inna radu ilaiki da mu dawo da shi gurinki wa ja'iluhu kuma minal mursali kuma mun kasance shi yana daga cikin annabawa ka ji wayin fa da Allah ya turo aka dinga magana da ita mahaifiyan annabi Isa to ina kuma mahaifiyan annabi Muhammad kai dai ka san ba da hada darajan ba ko ba da hada darajan mahaifiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyan annabi Musa ba ko da zamani ma duk da dai tana daga cikin manyan sadatu wanda Qur'ani yayi a okay mahaifiyan Annabi Isa ne ake take daga cikin manyan bayan Allah da ake magana ita ma da wannan tana daga ciki amma mahaifiyan Annabi Isa ne ake magana din akan mata guda hudu babu kaman su yawa da Asiyatu da ita wato mahaifiyan Annabi Isa Maryam kenan ko Sayyida Maryam ko kuma matan biyar da Sayyida Khadija da Sayyida Aisha da Sayyida Fadima alayhi salam shine bayan Allah suka ta maganganu a kansu biya da nassosi ya zo a kansu annabi yana ce wannan su ne shugaban mata wannan ita ne kaza wannan to malamai suka tara suka yi kiyasi suka ce a maryam duk zamanin ta babu kamanta mahaifiya annabi isa asiya wajen jarinta da manyan mata na duniya da mene ne aka ce babu ita sannan ita kuma sai da aisha aka ce wajen ilimi ta bi kowane mata sannan sai da Khadija kuma wajen hidima wa addini babu kamanta sannan ita kuma tsayi da fa'ima ai ta yarbe gida ne eh masu gida da abun su ne ta wuta karewa annabi ya ce ita tsoka ne gare shi e fa'imatu bad'at minni yuzini yuzini ma azaha yace yana cutar da ni abin da ya cutar da ita to maulan ma bil abbas shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu da ya zo ya dinga bayani a darajojinsu a jawahir ma'ani ya kawo kowanne ba da haƙƙi sai ya ce to amma in aka ɗauki hujja guda ɗaya sai da fadima ya ce a bar ma maganar ita yar annabi ya ce ita ta hau mukamin kudubaniya qudbaniyatul uzma a mukamin wilaya idan aka ce wannan kudubi ne to babu mukami sama da ita yayi annabta kuma babu annabi ba annabi Muhammadu ya kura mukami na wilaya kenan sai dai wani kudubin ya fi wani kudubin to an shehu tijari da Allah ta'ala ne yace da da a dauki tsoron Allah kudubi a dauki tsoron Allah sa a kasa kashi dubu a ɗauki guda ɗaya a gadar mu wani bawan Allah a wani zamani ya ce da duk duniya babu wali kamansa an gane magana aka ɗauki kudu ba niyan fa tsoron Allah kudu ne a kasa ta kashi dubu a ɗauki kashi ɗaya daga cikin dubu a ba mu wani bawan Allah to da duk duniya babu bawan Allah kamansa ka san akwai nisa akwai tafiya muna da shauran tafiya ko ina mun ta kalaba muna da sauran tafiya oke ba namu bane to Allah ya kara mana san annabi Muhammad sabila da haka a ita sayyida a can Allah ya ce mun sanya shi kuma daga cikin manzanni wajahilu min al-mursalin kuma Allah ya ce faltaka da wali fir'auna kuma mutanen fir'auna da su tsince shi a suratul qasas kenan kuma dai yanzu mu musulmi ne liyakuna lahum aduwan wa zanaka kuma anan ayan cewa Allah yi ya kusu aduwulli wa aduwulla makiyinsa da makiyina shi dai tsince shi a can kuma aka ce mutanen fir'auna da tsince shi dan ya zama musu makiyi kuma ya zama musu sanadiyan bakin ciki Allah kiyaye mu to kaga ya ka je gaba ka ce wa qala timra'atu fir'aunu qurratu aynin li wa laka la taqtulu asi an yanfa ana aula takizahu walada tace ni kan naji sanyin ido a cikin wannan yaro kuma ce fir'auna wani ikon Allah dama gidansa akwai inda teku ya keto yake wucewa to so da yawa da yamma an ce yakan je ya zauna yana shan iska irin na mawadata bayawa to sai kuwa yana kallon wannan tekun tekun maliya kawai sai ya hangi akwati su ma security gidan kawai sai sai ga akwati ya keto sai aka ce ai ga wani akwati nan to shine aka ce yayi umarni ya ce a ɗauko akwati to kaga maganan Allah ya kuzu aduwwul li wa aduwwul to ko da aka dauko akwati kuwa sai a ga yaro ne a ciki aka ce to wata mata ne ta haihu wato ta yi gudun abin nan ne ta jefo to gashi Allah ya kama shi eh yace a kashe shi kawai ita ce a wala kala taqtulu gare ka kara kashe shi kar ku kashe shi a sai an yamfa ana ya ku sace amfane mu anan malamai suka ce shine ake son alfalu an gane ko alfalu mai kyau ana san alfalu kaga ita ta ce a sai an yamfa ana kaga ita imani da shi kuma har wato asar ya zo ana cewa ana ganin alayira ma annabi zai aure ta sallallahu alaihi wasallam to kaga dai ko da ma annabi zai aure ta ba ai ta cefa ta cefe tun da an ce tun tana duniya Allah ya gwada mata aljannanta kuma imanin da ta yi asiya mazaje diwa ba za su iya irin wannan imanin ba i matan shugaban ƙasa a zo a ɗaure ta ɗaure ta a rana su ba masu ‘yan gata ba ba su saba wahala ba kuma wahala ma ba a sabo da ita tunin mutum ya ga abun tsoro wani dai sallama amma ka ga da ta yi alfalu mai kyau ta ce a sai an yamfa ana aunar ta ki zahu ya ku za ta yi amfane mu amma shi fir'auna da yake bai kudure dai amfane shi ba kaga bai amfane shi amma ita kaga ita zo ta imani har Allah yana buga misali da ita ko to sabila da haka shi yasa a komai ake son alfalu mai kyau shine annabi yake ce Allah yana son inna Allah yuhibbul fa'ala alhasana Allah yana son alfalu wanda yake mai kyau ko sunan yaro ne ake so a sa masa suna mai kyau ko laƙabi ne irin suna na samartaka ka yi ƙoƙari a dinga kiranka da suna wanda yake mai kyau sai ka ga abin ya maka tasiri sabi alaka to kaga cewa da teku a sai an yamfa na auna ta kizahu waladan ya ya kamata ya amfane mu ko ya zo mana da to kuwa sai ko ya zama ita ta samu ya amfane ta har dai Allah ya ci gaba da hum la yashurun Allah ya ci gaba da gaya mana alhali su ba sani ba aka zo aka ci gaba dai har aka je wa haramna alayhi maradi min qawl fa qalat ala dillukum ala ali baitin yakununa lakum wa hum lahu nasin فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلم Allah ya dinga faɗa yadda dai aka dawo mata da shi ita mahaifiyan wato annabi ah, Musa alaihi salam to nan tsintansa da aka yi a a cikin kogi ta sa auduga a cikin akwatin tukunna ta sa shi tukunna aka jefa shi da aka tsince shi fir'auna da ya ce a ta ce a bar shi ni na ji sanyin ido zai amfane mu ko mu riƙe shi a mazaunin ɗa to a nan aka ce abin da ya sa aka sa masa ma musa kenan ko musa sabiya da aka ce ainihin sunan musha ne musha wai a yarensu mu wai tsakani mu tsakani sha kuma ruwa wai wanda aka tsa- aka same shi a tsakanin ruwa musha shi ne aka share digon sai aka ce musa haka malaman tarihi suka faɗa eh sabila da haka to Allah subhanahu wa ta'ala ce aniki zifi fitabuti fakzifi fil yammi falilqi al yammu bisagil yahuzu aduwli wa aduwla wa alqaitu alayka mahabbatan minni wal tusna ala aini na'am
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلوه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى
استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الجن وفتنا وفتناك فتونا ولبثت سنين في آل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى كو to shikenan Allah subhanahu wataala ya ce to da aka yi haka aka ce ta jefa shi ta kuma jefa kuma labari ya zo an tsince shi to sai Allah ya ce istamshi uktuka ka tuna yayin da wato yar uwanka duk da sun ce wannan is din ma'anansa litta'alil ne ai litamshi uktuka ai dan yar uwanka ta tafi ne ko kuma yayin da yar uwanka ta tafi in an dauke shi is zarfiya istamshi uktuka yayin da yar uwanka ta tafi fatakulu sai dai ta je ta shiga gidan wato firauna gidan shugaban kasa dama an ce a ka'ida a wannan zamanin mace tana iya shiga gidan shugaban kasa kai tsaye ba bincike su a irin zamanin su ba cika samun kariya ba da kamar mata da ha'inci ba kenan a zamanin za ta iya shiga ko ba bincike shi yasa ya ta je ta shiga istamshi ukhtuka yayin da ka tuna yayin da yar uwanka ta tafi fataqulu da ta je ta shiga gidan sai ta ga ana ta magdama gari ya ɗauka an tsinci yaro an tsinci yaro wata ta aiwa an tsinci yaro tashi kuma kyakkyawa kaza kaza kaza kaza amma matan mai gida ta ce a bar musu don basu da ɗa sabila da haka an yi shela ma har ana neman masu shayarwa shine Allah yake faɗa suratul kasan cewa wa haramna alaihi almarabi'a min qablu muka haramta masa dukkan wasu masu shayarwa muka duk wanda suka zo kowa ta ji shayarwa a gidan shugaban kasa ai kai ma ka san akwai yawa a gurin akwai ruwa a gurin aka ta zuwa aka ta zuwa ina yaki kama maman kowa ke ihu ko yake wa haramna alal maradi min qabl faqalat to ita nan ne sai tace hal adulluku to kaga anan yace ko istamshi utika fa taqulu hal adulluku sai tace bana shiryar da ku ba ala ahli baitin ko yakfulunahu lakum a bisa wani gida wanda da su muku rainansa yakfulunahu lakum wa hum lahu alaman ya kulu yoyi to fata kulu ala dillukum alaman ya kulu wancan ne fata kulu fata kulu ala dillukum ala ahli baitin yakfulu lahu lakum to nan kuma yace fata kulu ala dillukum alaman ya kulu tace bana shirye da ku a bisa wanda dai wanda dai shirye wanda dai shayar da shi wanda dai raine shi ma'ana farajana ka to daga nan sai muka dawo da kai ila ummika zuwa ga mahaifiyanka kaga sabiya da iya kissa na qur'ani sai aka yanke kawai ana aka ce farajana kai lawan mika ba kawo cewa eh aka ce ina ne da ake samo kaza kaza kaza ba to shine farajana kai lawan mika muka jawo da kai zuwa mahaifiyanka kai ta karra ainuwa ko domin zuciyanta idan ta nitsa ta dumo ta dinga ganinka sai Allah ya hana kowa ta shayar da shi sai Allah din ai sai mahaifiyansa domin ta nutsu Allah yana da ikon a ba mu wata ta shayar amma saboda Allah yana so zuciyar ya nutsu ai kaga an ce ma gagara hakuri ne ta yi ta tura ƴan uwanta ce ki je ki ji me suke faɗa shine Allah yake cewa suratul kaf falawla arrabatna ala qalbiha babun wa qala li utihi qussi fa basrat bi an jirbi wa hum la yashur Allah ce ba duk mun daura zuciyanta ba ta yi kusa ma ta ce ai ni ma mahaifiyarsa ne lokacin da aka nemo ta ta yi kusa ta faɗa da makana malam bahaushe ta yi kusa duk da mahaifiyan annabi ne da ya mu ce ta fasa taya eh ta Allah ya sa mu cika da imani فقال اللوتي قصي نعم كي تقر عينها ولا تاذن وقتلت نفسا وما الله يتي أي كاك شريما شيني لك تشند واتو مننا دا الله يكي تي ممسا دم مرة أخرى دم ai kaga wannan maganin gana da suke da Allah ya bayan ya girma ne wannan kuma abubuwan da ake faɗa na faɗan tun aiwuwansa ne yauwa to Allah ya ce wa qatalta nafsan ka kashe raima fanajjina wa qatalta nafsan fanajjina ka min al-gammi ko muka tseratar da kai daga bakin ciki tabiya da lokacin ma an ta neman sa an ta neman sa kamar yadda duk a suratul qasas Allah yake ya mana fazba fil madinati khaiban yatarakkab fa izal ladhi istasaru bil amsi yastasru qala musa innaka lagawiyyun mubin falamma arada an yaqisha bil ladhi wa'adu law ma qala ya musa aturidu an taqatulani kama qatalta nafsan in turidu illa an takuna jabbaran fil kuma turidu an takuna minal muslimin kaji ba taimakon sa annabi musa yazo yi to kaga anan annabi musa Allah yana gaya mana yadda aka yi kashe wannan bakif ɗin to kuma ya zo washe gari kuma still ya zo kuma ya sake haɗuwa da wannan ya sake sokuwa shiga cikin damuwa ya ce to ya musa kai ɗin nan fa kana da ƙarfi ga wannan ma kaza kaza annan musa ya tunzira ya zo dai kwace shi hannun wannan ba isra'ile ɗin ai ba kif ɗin shi kuma gani yadda annan musa ya tunziro ya tuna da irin abin da ya faru jiya annan musa fa kaza musa ya dan make shi wancan ya mutu sai ko ya ce musa kuma da ka kashe ni ne kamar yadda ce ka kashe rai shi kuma wannan da ya je ce a dama shi shi ne ya kashe wannan wanda ake nema kuma an ce wanda aka kashe shin yana daga cikin makusantan fir'auna da yana daga cikin mai masa girki ma ya ci kaga kuwa ainihin na gidan shugaban kasa aka kashe kuwa gwamnati ko ba za ta kyale ba yanda karfin ta ya kare sabiya da haka Allah ya ce to ai ka je ka kashe rai fanajjaina ka minal gammi muka tseratar da kai daga bakin ciki tunda lokacin sun zama suna ta neman sa har suka haɗu da wani mutumi yake ce masa to ina mai baka shawara ka fita innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka fakharjil laka minan nasi fakharaja minha khaifan yatarakkab walamma tawajjaha tilqa madina qala asira bi an yadini sawa as-sabil ولما ورد ما مدينة مجد عليه أمة من الناس يسكن ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما كربكما قالتا لا نسقي حتى يزدر الرعاء وأبونا شيء كبير to kaga anan ya ake ya dinga faɗan irin wayannan abubuwa da da ya faru to anan ne annabi Musa Allah yake ce mun tseratar da kai daga bakin ciki ya fita ya tafi garin Madiyana wa fatannaka fanajjinaka min al-gam wafatannaka mun kuma jarabe ka fitunan da jarabobi na masiku kala-kala shi ne malamai suka ce a nan wata rana aka ce a wane ne da suna a sa'id bin musayyib wannan wanda ake ce babban tabi'i din nan akhirul mutaqaddimin sa'id bin musayyib an ce ya tambayi abdullahi bin Abbas cewa menene Allah yake nufi da cewa wafatan naka fituna mun jarabe ka jarrabobi sai Abdullahi bin Abbas ya ce ai ma'ana mun cire ka daga cikin jarabawa zuwa jarabawa zuwa jarabawa zuwa jarabawa ya ce domin an haife shi a lokacin da ake kashe duk wanda aka haifa muka tsare shi Allah ya sa ba kashe shi ba sai kuma aka ce mahaifiyarsa ta jefa shi akan teku ya ce kaga wannan shi ma jarabawa ne ya je kuma ya fada gidan wanda ake gudu din ya ce wannan jarabawa ne ya ce kuma ya zo ya kashe rai shi ne da Allah yake ce katalta nafsan fanar jena ka minar gani ya zo kuma ya kashe rai kaga shi ma hukuncinsa dole a kashe shi kuma Allah ya ce muka tseratar da kai ka samu ka gudu ya ce to shi ne wannan wafatan naka hutuna falabista sinina ko an ji wajen falabista sinina fiye almadiyana kuma ka je ka zauna shekaru a cikin alimadena a can garin annabi shu'aibu alabista sini na fi alimadena sun maji ita sannan kuma ka dawo alaƙadarin akan wata daraja ko kuma alaƙadarin akan daidai lokacin da Allah ya kaddara da ka komo ka yi kisa a gidan shugaban ƙasa kan ka dawo kuma ka zo kana ce ma shugaban ƙasan an aiko ka ai akwai banda Allah shi yake shiryawa da bare iya ma zuwa ƙasan ba kwata-kwata shanin kisa ma ko da ba ɗan shugaban ba ɗan gidan shugaban ƙasa kashe ba ka san kashe ɗan gidan shugaban ƙasa ba da gwamnati kake magana kamar ka kashe hukuma ne to mutumin gari ma kashe shi wani ya bar garin ai a layira kuma i to kuma ina kuma a ce hukuma ne kuma ka dawo kuma da ka dawo ma ya ka ce an aike ka kuma gidan gwamnati kuma kuma alhali yana ta neman ka to shine Allah ya ce wato falabista sinina ka zauna fi ala madina cikin mutanen madina sun majita kuma ka dawo ala kadirin akan wani daraja wastanatuka ko ko ba jajin ba to na ala kadirin ya muse ya kai annabi Musa to ana aka ce ya zauna aka ce wani ruwayar malamai suka ce shekaransa talatin ya bar gidan fir'auna ya je kashe wannan din ya je shekara goma a madina ya dawo kamar da jiya muka faɗa ya kiwo wani shekara goma ya dawo aka ba shi annabci wani malamai suka ce bai kai shekara talatin ba shekaransa goma sha biyu ne aka samu wannan yawa tsautsayi na kisa ɗin to ya bar gidan aka ce to sai ya tafi can madina ya je zauna shekara goma kaga shekara sa ashirin da biyu kenan kuma wannan shine suka ce kuma inganci sannan kuma daga nan sai ya sake zama a nan madinan bayan ya auri yar annabi shu'aibu ya zauna kuma na shekara goma sha takwas kaga shine shekara arba'in dama annabi ya cika shekara arba'in ake aiko shi tukunna Allah ya ce to ka je kai wannan zaman har ka bata ma a hanya ba shine ya bata inda muka karanta ba kuma ya zo dabbobinsa duk an wannan Abdullahi bin Abbas yana gaya ma Abdullahi bin Sa'id bin Musayyib ya ce sannan ya je ya zauna ya tashi dawowa kuma shekaransa goma bai zo Misira ba ya bata a hanya ya bata kuma ga shi da daddare kuma dabbobin sa wani ya zo tsorata su suka watse ga kuma sanyi ana yi ga kuma iyalinsa ya bari duk wannan jarabawa ne kan jarabawa dama malamai suka ce wato gwargwadon wato ala menene wani baiti mai ta'alimi yana cewa yana cewa wato haza'inil minani ala qanatiril mihani taskan baiwa yana kan gada ne na jarabawa duk wanda kaga ya zama wani abu to ko san ne gadan jarabawa tukunna wai shine malam Bahaushe yake ce in ba a sha dare ba an sha rana eh an sha fama sosai duk wanda kaga ko duniya ne samu ko lahiran ne ko me ne ka zama to kuma suna ce a ba ala ba, ba wani baiti ne yake cewa ala ahli ala qadri ahli azmi tatil azaimu ba wannan baitin ba wani baiti da yake cewa a gwargwadon dai irin jarabawanka gwargwadon irin bai wanda Allah dai maka gwargwadon irin gwagwarmaya da kasha a rayuwa da masada da makiya da kicaci da me da me to gwargwadon irin mutum abin da zai zamo shine in kaga jarabawa ya ma yawa ka koma ga Allah ka ta jaraba in Allah da bayanta wani budi ne dai zo eh to Allah ya sa mu cika da imani sabiya da haka annabi Musa ya je ya yi wannan ya sha wa'innan fama tukunne ya je aka haɗu da Fir'auna na
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري wasanatika Allah ya ce to na zaɓe ka kuma linafsi ga kaina kaina wani annabi Musa duk aikin da zaka yi nawa ne malamai suka ce wannan kololuwan daraja ne kamar yadda yanzu misali a ce shugaban ƙasa ne ko wani minista ya ce to wane kai ne PA na amma ka ji a ranka kawai kai nawa ne duk motsinka nawa ne kaga ai ƙarshen yadda kenan ko duk motsinka ma'ana duk yadda zai je da ku je tare ko me kuma kai kai shi ya yi su da ka da iya in ka duba wani ci gaba ka masa list ka ce ga wasu nan a taimake su a musu kaza a musu kaza kawai yi dai ya yarda da kai dai kenan to annan Musa Allah ya ce masa was sana'atuka linafsi na zaɓe ka ni ma kaina kaina wani duk rayuwanka kawai na wani shine wani aya a hakkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa ka gaya musu kulin na salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salloli na shine ibada na kulin na salati wa nuski sallana wa nuski da ibaduna wa mahayayya da rayuwana wa mamaciya da mutuwana lillahi rabbil alamin duk na Allah ne shi annabi dama shine ainihin halifan Allah eh shine ainihin halifan Allah duk shauran halifofi wakilansa ne to Allah ya sa mu cika da imani to wasanatikal nafsi izhabanta ka tafi izhab anta ne kai ka tafi izhabanta wa akuka da dan uwanka izhabanta wa akuka bi ayati ko ka tafi da kai da ɗan uwanka da ayana wala taniya fi zikiri kada ku yi rauni cikin ambatona wala taniya kaji annabin Allah annabawa guda biyu Allah na ce musu kas su yi rauni kas su gaji cikin mene cikin zikirin Allah to ashe mu mun goda Allah irin rainan da aka mana in dai kaji la ilaha illallah yana tashi to gidan masoya annabi Muhammadu in dai ka ji la ilaha illallah na tashi ko a tsaye ko a kwance ko a zaune ko a tafiya dai ko a me har ya kai ma ana iya gane ƴaƴan masoya annu Muhammadu karamin yaro ko ya kaji bai iya magana ba ma iya zikiri wannan abin da yake faruwa ne wannan duk wanda ya sani wai wata rana wani bawan Allah da su tafiya a mota da wani malamin mu sai ji ƴaƴansa yayin zikiri suke yace amma dai kai dan dariƙa ne ko ya ce masa me ka gani ya ce ai su ne yaran su wallahi da zikiri da ka ji ya ce yaran sun bani sha'awa zikiri ko yarinya ne bata iya magana ba sai zikiri in kuka ma ya tashi zikiri sabiya da shi ne ake so jini jini yana tasiri to Allah ya sa mu cika da imani ana so Allah ya ce walatin ya fi zikiri kada ku gushe kada ku yi rauni cikin ambatona ku ta zikiri na dama a can annan Musa ai cewa a hada masa Haruna kai ni sabbiya kasiran wa naskuraka kasira dan mu ta tasbihin ka dewa mu ta zikirin ka dewa mu ta zikiri dewa to mu mun gode Allah a bar mu da wannan zikirin mu ta ishe mu wallahi ta ishe mu mu wannan zikiri na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala tun ya fi zikiri to anan malamai suka ce ai lokacin da aka je ganawan annabi Musa ba ya wurin ai annabi Harun a lokacin da ba tafiya annabi Musa ya fito ba ya ga wuta abin nan da ya miki samu karanta ko sai ko ya kama bashi annabci ko shi kuma har roki aka ce to ya aka yi kuma yanzu anan ya Allah ya ce su tafi tare to aka ce to shi annabi Musa Allah ya yi magana shi a lokacin mubasharatan kai tsaye gaba da gaba da Allah amma shi annabi Haruna yana cin Misra a lokacin shi kuma annabi Musa a lokacin yana kokarin a gama bashi sako ne ya fuskanci Misran ko ya tinkari Fir'auna to ya aka yi wa ya gaya masa to sai imamu shawi ya ce to a fassara mafi inganci ya ce shine sai a ce ai shi annabi sallallahu annabi musa a harunu wahayi allah ya jibril ya je can misira ya gaya masa fa allah ya zaɓe shi ya zamo annabi sai ya haka lokaci ya kace kamar wani communicating ne ko ya kai allah na gaya wa annabi musa maganan shi kuma jibrilu yana tura saƙon wa annabi harunu kawai sai ya ji magana annabi jibrilu na masa magana ai ka zamo annabi dan uwanka annabi Musa ya roƙa maka an baka annabci kuma da ku je ku tinkari fir'auna tabiya da ka kawai he jira isowan annabi Musa to anan yanda aya yake gwada mana bayan annabi Musa ne ya iso tun daga shi Allah na ce iza banta wa akuka bi ayati wala taniya fi zikiri
اذهبا إلى فرعون إنه تبع فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
إذا بلا إذا بلا فرعون إنه نجي ولا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى sai Allah ya ce ya ji aka jaba Allah ya ce iza bi la fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna innahu shi fir'auna daga yayi shishigi wa Allah domin har ya kira allantaka ma kansa iza banta iya iza bi iza bi la fir'auna innahu dage faƙula lahu idan kun je faƙula alifin isnaini da shi dai na nan wuta ya ce faƙul lahu to tunda su biyu ya ce faƙula lahu ku gaya masa ƙaulan zance layyinan wanda yake mai taushi faƙula lahu ƙaulan layyinan la'allahu wataƙila la'allahu ya tazakkara wataƙila shi ɗin nan ya wa'altu aw yaksha ko kuma ya ji tsoron Allah shine a cikin suratul naziya ta Allah yake cewa faqul hallaka ila an tazakka wa ajiyaka ila rabbika fataksha fa arahu al-ayatul kubra amma fa kazzaba wa asa ko sun ma'adbara yas'a fa ashara fanada fa qala ana rabbukum al-a'la Allah ya kiyaye mu a can suratul naziya ta ce ma istifhami ya masa yace فقل هل هل فقل هل لك الى ان تزكى كجاي مسا شين هل شين كاي دين بنا جاي مك وني مغانا الى ان تزكى وند دي كايكا كتركك با فقل هل لك الى ان تزكى شين akwai gare ka kana so ka tsarkaka kuwa wa ahdiyaka ila rabbika in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka fataksha ka zamo mai tsoron Allah an ce farko annabi Musa ai da yazo da sakon ya gana da Fir'auna ya da ya gaya masa wa'innan zattattuka masu daɗi fir'auna farkon lamarin ya amince ya ce ke fir'auna ya ce mata to me da ka min lamana ya ce dan maka lamanan da ka rayu rayuwar da ba tsufa a cikinta tunda ya fahimci fir'auna yana shan fashon ba son tsufa ya ce da ka rayu rayuwar da ba tsufa ya ce sai dai ko in mutuwa ta zo maka amma na ma lamanan da ka rayu ba za ka tsufa ba kuma da ka samu kyakkyawan lafiya tunda shi yana so ya dinga holewa ya ji daɗin rayuwa eh yace yace haka ne yace eh kuma mulkin ka da a kiyaye ma da ama kaza da ama kaza yace to ubangijin kan wato aiko ka yace kwarai kuwa nan Musa ya gamsar da shi sai yace to shikenan dan yi shawara an ce ya karɓi magana haka ce abu yana jiran wazirinsa ne hamana eh to an ce a lokacin hamana ya yi tafiya ka san fir'aunan yana so ya barna to hamana yakan nemo eh yakan ce yi min gini in je lalle haddalihu ila ila musa eh yi min gini fa kullu da ne ya hama nubun lisara ya hama ni gira min gira min wani dogon gini lalle haddali ila ila musa wa inni lazinu kaziba eh yace watakila na dogon ginin nan in ga ubangijin musa dan ina tsammanin musan nan ƙarya yake an ce amanu da ya dawo daga tafiya a fir'auna ya gaya masa cewa akwai fa labari bayan ka tafi ga fa musa ya dawo kashi ya zo min da wani magana kaza kaza kaza kaza to an ce fir'auna ya ce ai hamana kai ya ce kai baka da hankali ne kana ubangiji ka koma bawa kana da mulki ka koma wani yake juya ka ya ce to wallahi baka sani ba wannan yaro ya zo ne ya lallaba ka ya kwace mulkin nan wallahi abin da yake so kenan dama ayan isra'ila sun jima suna son kwace mulki ka manta abu abu yanda muke zama da su to dama kuma azabta ayan isra'ila an ake ya azabta su ce to ka san kuma duk shayin da wani sayin maki ina so ya ya da kunna wutan fitina to sai ya buga maka misali da wani wanda ka dauke shi abokin gaba ko da wani ne aka ce maka ai wani masoyinka ne to in wani da ya rushe maganar ya ce baka gana tare da wani da wani bane ta yaya zai zama masoyinka ai ƙarya yake yi kaza kaza to kai kuma wani tsayin abin da zuciya za ta ɗauka dama zuciya ta fi gaggawan karɓan shari to an ce to hamanu shi ya rushe wannan magana sai kawai da annabi musa ya dawo sai firawun ya ce a bai yadda ba ya ce ka zo ne kawai mulki kake so yawwa inna hazani lasairani yuridani an yi kurjakum min alukum bisiri ma wa yasa ba bi dariqatul muslim kamar yadda gaba da makaranta ya ce wayannan mutane guda biyu tsafi suka iya sun zo ne ko su cire ku daga garin ku kaza kaza kaza da shauransu to anan sai ya rushe magana to Allah ya ce wa fir'auna da ai ma'anar Musa da fir'auna cewa faqula lahu qawlan layyinan ko ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkara aw yaksha wataƙila ya wa'aztu ko kuma ya ji tsoron Allah ya rage wasu abubuwa da yake to anan la'alla an ce littaraji dan tsammani shi Allah tun da ya san gaibu ya riga sun fir'auna bare karbi imani ba bare imani ba amma Allah sai ya gaya wa annabi Musa da Haruna haka dan su sa kan kas su cire tsammanin musuluntansa shi yasa Allah ya ce musu la Allah wataƙila zai yi imani sai Allah ya jefa musu su kansu sai suka yi tsammanin hakan kuma anan ana koya mana iya yanda ake mene da'awa ba a gaya wa mutum mai girma ba ka gaya masa magana kawai wanda duk kaga dama wajen kin kana gadaran ka zo da gaskiya a dole kawai ko mai anguwa ne ka dinga ce masa ranka ya daɗe da an nutsu da a fara gane kaza kaza to in yaji kana mutunta shi to shikenan sai ya karɓi magananka kuma wannan haka irin ɗabi'a yake na annan Muhammadu an ce wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrimu kulla karima kulla karimi qaumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukrimu kulla karimi qaumi yana girmama dukkan wani mai girma a cikin mutane idan mutanen ƙauye suka zo musulunta aka ce wannan shine sarkin su to annabi yakan bashi girma na musamman haka ake yi wannan shine iya mutunta mutane ba mutane zo su ce ga shugabansu kai kuma da shugaban da su duka kamar da su kananan yara ba ba za su ji daɗi yaran su ba amma ka girmama shugaban su zai ji daɗi kuma su ma da su san ai ka girmama shugaban su ka girmama su ba wai kai ga yaran dan sun zo karban sako a gurin ka ka gwada su dukkan su ka gwada ka musu mai da su ɗaya ba annabi yakan girmama shugaba a cikin mutane in sun ce wannan shine shugaban su to girma na musamman yana ba su kuma haka halifofinsa suka dinga yi haka har zamanin sayyidina umaru an ce a zamanin sina umar ne ma aka wani shugaban wani ƙauye ya zo sina umar na girmama shi shi kuma yana ta girman kai yana ta girman kai har aka ce wani sahabi ya zo wucewa da shiga masallaci sai ya dan taka shi bai sani ba shi kuma ɗaukan hannunsa ya mammare shi kai ka san ni waye yake haka sai na umar ya ce to musulunci ba haka ya ce musulunci babu wanda ya fi wani sai da tsoron Allah sabi alaka dole a rama wannan mari da kai ya ce shi ban shugaba ne ba nan sai namur ya ce kai shugaban waye yawa ka zo gurin da ba a zalunci ne ramawa da ai to akan haka yayi gudu ya ce ya bar musulunci sai ya ridda tun yasa ba a so girman kai ya kama mutum ka dinga ganin kai wani ne kai daban kake a cikin mutane kai din ne kai ne wa bayan Allah ma su suna cika dama a gurin cika shine ka dauki kanka kai ba kowa ba shi ne cika ko mutum mai ilimi ne ba ganin shi ne ilimi to wani malami yana ce ka taba jin mutum in ya sa turare in dai turaren ta cika mai kyau ka taba jin ya zo cikin jama'a yana ce ya kuka ji ya ka ji turaren nan ya ce to wannan turaren ba haɗaɗɗiya ba ne an dai turare ainihin mai kyau ne turaren ne to wucewa ko ya dai a dinga juyawa kai ko kuma ka zo ka tsaya kai wani wannan turaren a jikinka ne kuwa kai wannan turaren ai ba ko kai wannan turaren yana da kyau to shine turare mai kyau kenan amma an ka zo kana cewa ya kuka ji a to ba ta da kyau kenan wannan turaren to haka bayan Allah ake gane mutanen Allah to la'allahu ya tazakkara haka ake gaya ma shugaba magana wanda yake mai taushi haka kuma ake gaya ma ko da ma ba mutum shugaba bane haka ake gaya masa magana mai taushi da izinin Allah dama ainihin muradi abin da ake bukata ya gane sakon da ka zo da shi din ne shi yasa annaba ake cutan su sai su yaƙuri ake cutan su sai su yaƙuri ta da su riban su mutum ya karɓi wannan sakon ko da kuwa mutum ɗaya ne to haka ake duk wanda kaga ya zo kira ya yi condemning din mutane ya ce ai mutane lalata duka mutane lalatattu ne to ya shiga kure kamar da wani hadisi annabi yake ce duk wanda ya ce duk mutane sun halaka duka annabi ya ce to shi ya halakar da su duk lalacewar zamani akwai mutanen kirki sai dai a ce mafi yawanci mutane wannan haka ake fada in ma kaga lalacewa ko kuma a ce wasu daga cikin mutane kaga wannan ta dauka amma ka ce duka to wannan kuskure ne Allah ya kiyaye mu
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يدقي قال sai suka ce kaga su biyun kenan qala rabbana suka ce ya ubangijinmu innana mu na kafu muna tsoron an ya furta alaina muna tsoron kada ya gaggawan azabta mu shine an ya furta alaina aw an ya daga ko kuma ya girman kai yace ku ne da ku zo ku kira ni suka ce suka gaya wa Allah abin da suke tsoron suke tsammani zai iya faruwa daga wato fir'auna na
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري qala sai Allah ya ce la takafa alifil isnaini kar ku ji tsoro innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u duk ina jin abin da kuke yi wa'ara kuma ina kallon ku kaga maganar mu na ranar da ilimi Allah na tare da mutane da iliminsa to babu ganinsa ba jinsa ba ikonsa to gashi ya ce innani ma kuma asma'u ni ina tare da ku ina ji wa'ara kuma ina kallon duk abin da da ku sabiya da haka Allah ya ba su garanti kenan Allah bare ba shi ikon ya musu wani abu na cutarwa ba shi yasa har Allah ya ba su isma ya ba su kiyayewa suka tafi kuma suka je har aka yi har ya yadda ma a haɗu ma a yi wannan debate din da rabon kuma shi dai ya haɗa saƙon da kansa kuma ya ne aika duka cikin gari kamar yadda aya in Allah ya kai mu za mu tashi a gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mu alfarman manzon Allah kafin ma amsa tambaya muna addu'a ma Alhaji Usaini na Alhaji Isiyaka Jibrin Allah ya ƙara masa lafiya sabila da girma da rashin kuma jin daɗi isasshe shi yasa ya aiko a gaya mana baya samun zuwa wannan karatu namu Allah ya bashi lafiya na'am sannan muna ta'aziyya ma gidan malam Ahmadu Arabi wanda ake kira malam Ahmad Allah Allah na rasuwan Alhaji Musa mahaifinsu Alhaji Allah ya sada shi da annabi sannan kuma muna ta'aziyya ma dukkan wato musulmin najeriya ko afirka gaba ɗaya na rashin wani babban malami da aka yi musamman kuma sufaye musamman 'yan ɗarikan tijjaniya musamman kuma 'yan faida wato shine wanda ake kira a ɗayar abubakar wanda yau allah masa rasuwa da safen nan yana jihar zamfara a cikin gusau wanda gobe da a yi sallansa da safe karfe 11 allah da shine shugaba na majama'u ahbabu shehi wato shine shugaba na jama'a masoya shehu ibrahim radiyallahu anhu na najeriya wanda suke shirya taron maulidika wanda in har aka yi taron a gari to he ka san baki sun shiga wannan gari dan ba za ka taba ganin taro irinsa ba sai dai ko mu ce ba za ka taba ganin taron da ya kai shi ba ko kamar sa wannan baiwa ne mina godiya wa Allah ba alfahari bane alhamdulillah to Allah ya masa rahama Allah ya sada shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan akwai malam Muhammadu shugaban makafi na Bauchi Local Gamma shugaban makafi na masoya annabi Muhammadu malam Muhammadu da je gashi ne yana zaune wanda je ya ziyarce mu yau ma ya ziyarce mu wanda yake anguwan makafi a can kuma a kirfi local gamman kuma yake amma akwai gidansa ana anguwan makafi Allah ya saka masa alkhairi na ga mana tambaya
Salamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambayansa anan shine ce yana so malam ya masa bayani ne yadda ake yin salatu tasabi
salatu tasabi mun sha faɗa kuma yana da muhimmanci musamman a wannan wata wanda kamar yadda annabi ya faɗa ma babbansa Abbasu san samu yayi kullum ce in bai yi ba sati kai so ɗaya in bai yi ba a wata kai so ɗaya in bai yi ba a shekara kai so ɗaya in bai yi ba a rayuwanka ka samu kai so ɗaya to sabiya haka wannan salati ta sabi annabi ya ce duk wanda ya yi ta to dukkan wani zunufin ka ya Allah ya gafarta maka to an ana ana yin taraka hudu ne in kai fatiya ka karanta sura to da kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kuma subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar a wani ruwayan wala hawla wala quwwata illa billah bayan fatiya bayan sura da kai wannan guda goma ko subhanallahi bihamdi ko subhanallahi alazim ko kuma subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ka karasa wala hawla wala quwwata illa billah da bayan fatiha da kai guda nawa afwan guda 15 guda 15 da kai bayan fatiha to in kai ruku'u kuma goma da kai in ka dago daga ruku'u goma da kai kafin ka tafi sujada kenan sannan ka sujada da kai goma sannan ka dago ka zauna da kai goma sannan ka koma sujada da kai goma sannan ka tato daga sujada da ka sake zama a gurin ka yi goma sannan ka miƙe tsaye don ka ƙidaya zai baka guda saba'in da biyar ne ka yi wuri ɗaya ne kawai ake sha biyar duk shauran goma goma ne shi ne dai baka guda saba'in da biyar da guda saba'in da biyar ɗinnan in ka yi shi times two dai baka wane ɗari da hamsin ko to in ka yi raka'a biyu kenan ina nufin in ka kai ka taso ka sake karatu kai kai raka'a biyu sai kai ta ya kai sallama kan kai 150 kenan sai ka sake tashi ka sake karanta fatiha da sura ka sake yin wannan tasbih so sha biyar duka kuma shauran wuraren goma goma ka sake ka taso ka sake yi kaga ka sake yin biyu ga 150 ga 150 nawa kenan 300 to dukkan zunubanka sai Allah ya gafarta maka Allah ya ba mu iko musamman cikin dare mu ta yin sa kuma dukkan bukatun kan ka roƙa Allah zai iya biya maka Allah ya dafa mana sannan tambaya ne
annan kuma ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya shi yana tambaya ne malam ya wanda dai dauki azumi da kuma janaba a jikinsa ya azumin sa yake
eh wannan babu wani matsala dan mutum ya tashi ya wayi gari da janaba a jikinsa kuma ana azumi babu wani matsala sai yayi wanka yayi sallah janaba baya taba azumi kamar yadda malaman suka faɗa baya taɓa azumi su biya ka dan kawaye gari da janaba ko kuma da lokacin suhur din ka tashi da janaba a jikinka ka yi suhur kuma wato har zuwa dai gari ya waye Allah bai hora abun wanka ba da shauransu bai taɓa azumin mutum ba an gane to Allah ya samu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fiye mu masu neman addu'a wurin mu kowa Allah ya biya masa bukatansa na alkhairi Allah ya biya mana bukatan mu na alkhairi alfarman annabi Muhammadu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق كثير من جدال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين